بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata uku ga watan biyu ga wata ko inda na musulunci ne biyu ne ko daya ko biyu ga watan jumadal ula ko shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da da da uku ga wata ko uku ga watan nan ga watan march eh watan uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha hudu a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka la suratul a'raf wadda da yardar Allah tabaraka ta'ala za mu ɗora ne kan kissar annabi adam alaihi salatu wassalam yanda Allah ya jarrabe shi a matsayinsa na abul bashar ya jarrabe shi da iblis ya jarrabe shi da shaidan ya ci bishiyar da Allah tabaraka ta'ala ya hana shi ya ci wa qasamahuma inni lakuma lamina nasihina fadallahuma bi ghurur falamma zaqa ash-shajarata badat lahumā sawātuhumā وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين shaidan ya ruɗe su kamar yadda Allah Ubangiji ya faɗa suka ci wannan bishiya da Allah ya hana su sai gashi tsiraicinsu ya bayyana a gidan aljanna malamai suka ce saɓawa Ubangiji to bayyana kai bayyana wa kai tsiraici ne duk wanda yake saba wa Allah to kamar yana bayyana tsiraicin sa ne Allah ya kira su yace alama na kuma antil kuma shajara yanzu da Adam da Hawwa ban hana ku cin wannan bishiya ba wa qul lakuma inna shaytana lakuma adu mubin kuma daman ba na gaya muku cewa shaidan abokin gaban ku ne mabayyanin gaba da kiyayya ba amma kuka ci qala rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين suka ce ya ubangiji tabbas mun zalunci kawo kanmu annabi adam ne ya faɗa amma Allah ya amfani da lamirin gabaki ɗaya cewa dukansu suka faɗa kuma ita ce kalmar da Allah ubangiji ya lakantawa annabi adam alaihi salatu wassalam um, fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi wannan kalmomin Allah ya ce ya faɗa ce rabbana zalamna anfusana wa in lam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah mun zalunci kawukan mu tun daga kan baban mu annabi Adam ya fara nuna wa ubangiji cewa ya zalunci kanshi ya Allah idan baka yafe mana ba to za mu zamanto cikin waɗanda suka yi hasara ya Allah mun zalunci kawukan mu halin da muke ciki da yanayin da muke ciki a wannan ƙasa ko a wannan duniya tabbas mun zalunci kawo kanmu wa illam takfir lana wa tarhamna ya Allah idan baka mana gafara ba kuma idan baka yi mana rahama ba lanakunanna minal khasirina ko shakka babu tabbas za mu kasance cikin waɗanda suka yi hasara cikin waɗanda suka taɓe kamar yadda gashi nan dai muna ta gani rayuwa kam ta zama abin da ta zama sai abin da Allah ya Allah ya mana afwa Qur'ani kullum idan an karanta sai kamar yau ya sauka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون bayan sun yi wannan furici cewa sun zalunci kansu kuma idan Allah bai yafe musu ba hakika za su zamanto cikin wanda suke hasara da tabewa Allah da ya yi hukuncin sai ce ihbitu ba'dukum li ba'din adu ku gangara ku fita daga cikin aljanna gaba daya wannan abin da yi shine dalilin da yasa Allah ya sauke shi daga aljanna ihbitu akai amfani da lamirin jami'i amma su biyu ne to sai malamai suka faɗa ihbitu din ana nufin Adamu da Hawwa'u da wannan macijiya da take gidan aljanna Allah ya koro su gaba ɗaya Imam Ibn Kathir ya ce ambatan macijiyar nan ta gidan aljanna da aka sauko da ita ita ma ta yokar ya tabbata ya zo a riwaya ingantacciya kamar yadda ya zo a cikin tafsirinsa to shi yasa Allah ce ihbitu ku gangaro ga baki ɗayanku ku sauka ku fita daga cikin rahmar Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba'dukum li ba'din adu sashin ku da sashi ya zama abokin gaba da dan adam da shedan babu jituwa shedan baya son dan adam kuma dan adam ma baya son shedan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin kuma ku je ku tabbata a bayan ƙasa ku tabbata ba wai ku tabbata ba za ku mutu ba gabaki ɗaya rayuwarku za ta ƙare ne a ƙasa ba dai a gidan aljanna ba sai dai kuma bayan in an mutu a dawo a shiga gidan aljanna shedan kam shi kam shi da aljanna kuma haihata haihata tunda daman shi dan wuta ne wa mata'un ila hin za ku yi wata rayuwa gajeriya zuwa wani lokaci gajere almata' rayuwa ta jin daɗi gajeriya Allah ya ambaci duniya da mata' in an ce mata' ɗan rayuwa na duniya mai ɗan daɗi kaɗan wanda ba mai daɗewa ba ilahinin wato zuwa wani lokaci ƙayyadajje da ubangiji tabaraka ta'ala ya ga dama Allah ya mana afuwa an ce su sauka wasu malaman sun yi ta bayanin da suka zo sauka ina aka sauke su har wurin da suka sauka an faɗa amma imam ibn kathir a cikin tafsirinsa yake cewa lam yasih shay'un babu abin da ya inganta fi zikiril mawadi ko al mawdi wajen ambatan wurin da annabi adam isauka da wurin da na hawa ta sauka riwaya sahihiya tabbatacciya ingantacciya bata zo ba ko da wani malami ya ce a wuri kaza ne sunansa wuri kaza a ƙasa kaza to annabi dai bai faɗa ba a riwaya tabbatacciya Allah dai ya ce ku gangaro ku sauka to ko ba komai dai ga mu nan ai shaida ne ya sauka kowa ina ya sauka ma gaba ga mu ƴaƴansa da jikokinsa ba qala fiha tahyawun Allah ya ce a wannan duniya a bayan ƙasa din nan anan ne za ku rayu tahayawna ta'ishuna nan za ku ta rayuwa haka Allah ya rubuta wa dan adam anan zai rayu a duniya wa fiha tamutun a cikin ƙasan nan kuma za ku ta mutuwa wa minha tukhrajun kuma daga cikinta ne za a fitar da ku minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ita muka halicce ku sannan kuma ciki zamu mayar da ku in kun mutu sannan kuma daga ciki za a zakulo ku ina ina haka Allah ya kaddara rayuwar kuma min al-ardi takhrujun min qurburikum lil ba'th daga kaburruka za ku fito daga cikin ƙasa dan a tashe ku riwayar ibn amir da hamza da kisa'i wa minha takhrujun bi fati ta maimakon tukhrajun takhrujun haka ya karanta anan da cikin suratu zukhruf ma wa minha takhrujun aka karanta haka imam yaqub shi ma haka ya karanta um, imam hamza wal kisa'i yayi kari da wa kadhalika تخرجون أفركن سورة الروم أفركن سورة الروم to sai Allah yake sake cewa ya bani adama kad anzalna alaykum يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون shikenan Allah ya sauko annabi Adam alayhi salatu wassalam daga gidan aljanna da shi da matarsa na Hawwa sai Allah ce ya bani Adam ya bani Adama da Adam din da dan Adam din gabaki daya kad anzalna alaikum libasan haƙiƙa mun halitta muku kalmar anzalna anan tana nufin khalaqana anzalna alaikum ay khalaqana lakum libasan wato mun saukar muku ko mun halitta muku sutura abinda za ku suturce jikinku da shi da abinda za ku ci ku sha duk sutura ne li'anna libasa inna ma yakunu min nabatil ard abinda Allah ya bada yake tsurowa a bayan ƙasa a ci a sha dabbobi su ci su sha su girma a yanka har a fidda fata a yi sutura ko kuma a samu ainihin wato auduga duk wannan ai abu ne da ƙasa take fitarwa to mun saukan muku da wannan mun kuma halitta muku shine mun saukar muku din barakatil ardi kenan barakatil ardi mansubatun ila barakati sama'i duk albarkar da ake samu a ƙasa to ana danganta ta ne zuwa ga albarkar sama abinda Allah ya bawa sama ne ta zubo ƙasa sai ƙasar ta sha ta kumbura to shine ta samu ita ma ta bawa waɗanda suke rayuwa a bayanta to Allah daga sama ya saukar sai ƙasa ta samu sai kuma ɗan adam shi ma ya ainihin wato samu ga sutura ku sa sutura ku lullube jikinku da a gidan aljanna sun zauna tsirara babu kaya ganye suke sawa ko to ga sutura ku lullube jikinku amma wa libasu taqwa zalika khair ko dake yace yuwari sau'atikum warishan kai mun ga ku sutura da za ta lullube muku tsiraicinku sau'a tana nufin tsiraici warishan mun kuma ba ku dukiya kamar yadda abdullahi dan abbas ya faɗa kalmar rish tana nufin dukiya mun ba ku sutura mun ba ku dukiya ku yi noma ku ci abinci dabbobinku su ci ku samu kuɗi ku samu arziki ku ɗinka sutura ana fassara arrishu da kullu shay'in yutajammalu bihi duk abin da ake yin kwalliya da ado da shi ana ce da shi rish an gane ko warisha mun ba ku abin da za ku rufe jikin ku yi ado shine za ga dan adam yayi wanka ya saka riga yayi mata guga wani a sha'awar rigarsa saboda kyawunta ya iya kwalliya ya saka hula ya sa agogo ya sa takalmi wannan duk ana ce da shi rish duk yana cikin abin da Allah ya saukar ya halitta wa ɗan adam da ya ga dama da sai ya bar mu ta rayuwa kamar akuya da tinkiya su ba su da riga ina bujimi ba da riga haka yake tafiya ana ganin ƴaƴan marenansa arha a fili haka dan taure duk girman ƴaƴan marenansa arha ba a sa masa wando biri ne ma ake dan mutunta shi a dan daura masa wando wani lokacin to wannan shine warisha zai shi ne a yi mayu ta jan malubi da abin da za a yi ado a rufe jiki a yi kwalliya da shi mina siyabi da ainihin wato na sutura to mun ba ku wannan ya ku yan adam wa libasu taqwa zalika khair amma ku sani cewa suturar tsoron Allah ita tafi alheri ita tafi wannan alheri libasu taqwa zalika khair ya fi alheri ko haɗawa ba za a yi ba kina abin da ake nufi dan an baka manya-manyan riguna da kaya an baka kuɗi an baka wadata amma baka da taƙawa baka samu alheri ba yawan riga ba shi ke nuna an samu alheri ba riga mai tsada ba shi ke nuna an samu alheri ba a'a rigar taƙawa wa libasu taƙawa zalika khair shi fa alkhairi zalika min ayati llahi wannan bayani da aka yi maka ko wancan bayani da aka yi maka yana daga cikin ayoyin ubangiji tabaraka wa ta'ala la'allahum yadhakkarun an yi wannan wai ko mutane za su ɗauki izina da wa'azi za su yi tintintini ya bani adama kad anzalna alaikum libasan sutura jama'a sutura rufin asiri ne shi sa ma bahaushe yake cewa Allah ka yi mana sutura kaga fa kalmar suturan aka ɗauka aka yi amfani da ita akan rufin asiri kowane ɗan adam ba kowa bane in aka cire masa rigarsa da wandonsa haka za ka gan shi bakin gani to wannan tsumman komin arhasa wannan yadin wannan alawayan wannan kyallan komin arhasa shine mutunci to sai Allah ya mutunta mu ya bamu wannan ya taimaka mana ya agaza mana dan mu mutunta kanmu kar mu yawo muna cikin tsirara malamai suka ce sababin saukan wannan aya din ya bani adama kad anzalna alaikum libasan ya ku bani adam mun saukan muku da libas shine a jahiliya sun kasance suna yin dawafi tsirara zigidir yanda tsohuwar mutum ta haife shi haka zai zo ya kwabe yayi dawafin nan tsirara babu riga ba wando malam me dalilin ku me yasa kuke wannan ya ku ahlul jahiliya suka ce tab yaya za mu zo mu yi wa Allah dawafi da rigunan da muka saba masa ka ji tunani irin na kafiri malam wai rigar sun yi saban Allah a ciki tun da can fa a jahiliya qablal islam sun saba wa Allah da waɗannan riguna sai suka ce in za su yi dawafi tun da ɗakin Allah ne Allah za a yi wa bauta to gaskiya za su cire rigunan sai suke yawo tsirara sai gidir maza su yi da rana mata kuma su zo su yi gidir da daddare ko fanti babu ko bante babu kai Allah ya mana afuwa imamu qatada yake cewa an yi lokacin da kanat almar'atu tatufu wa tad'a wa tad'a yadaha ala farjiha mace za ta zo tana dawafi da daddare amma da yake dan adam yana da kunya ta ji ko sai ta ɗora hannunta a farjinta tana ɗawafin amma hannunta ya rufe iya gaban amma saboda kafirci ne sai sun yi shine wani mawaki yake ce al-yawma yabdu baiduhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu irin wannan jahiliyanci yawo na tsiraicin yan uwana ku tsaya ku nutsu ku nutsu ba ku fahimci bayani na shine ake a hankali a hankali ake so yanzu a dawo mana da shi na'am a dawo mana da shi zaka ga bature yana yawo daga shi sai gajeren wando bai damu ba in yayi mutunci ma ya sa singileti zai shiga ko ina ya hau jirgi a haka sai dai sanyi ya sa ya sa riga ba wai tsoron kunyar mutane ba wani ɗalibi na ya je karatu a waɗannan ƙasashen amerika ingila nan yake cewa wallahi malam na ga ikon allah ya ce wallahi lokacin zafi mutanen nan tsirara wallahi mace daga ita sai pant sai breziya haka za ta zo ta shiga mota irin bus ɗin nan da ake hawa ko irin jirgin ƙasa da yake yawo wallahi haka za gan su wata in ta zauna ma wandan ya kauce ma sai al'aurar ta bayyana wallahi ya ce wallahi malam haka muke shiga motar nan da su kuma ba wani jin wani abu an yi wani laifi sam ya ce to daman ma akwai taron da ake akwai kulab din da ake zuwa da daddarun shakatawa kowa tsirara yake zuwa kowa tsirara yake zuwa ni na ga wannan da ido na kwanaki can da na yi tafiya na je masar na je iskandariya babban birni ne daga cikin biranen masar inda ainihin mubarak shugaban kasan a Masar ya je gyara wurin saboda 'yan tourism turawa na kasashen waje nan suke zuwa saboda akwai ruwa ruwan teku din nan duk yana nan ya ganin ka wallahi malam da muka je wurin subhanallah ni dai naga abin da ban taba gani ba muna sauka malam sai ga turawa tsirara a Masar fa nace subhanallah abokin tafiya ta ce malam ai kadan ma ka gani ina tasbihi ina tasbihi har sai da na daina na zo muna kiliya da su to ni ma na je ne in dan shiga ruwan da ni ma dan abin nan ba fa kallo na je ba yawwa na ce bari in je ni ma in dan shiga dai ruwan tekun nan dai da ake shiga in dan biya kuɗi na a zagaya da ni a jirgin ruwa ni ma in dan dana amma fa in gaya maka abin ba kyan gani ustaz dole in da na dawo ni dai na san na yi zaman istighfari mai tsawo ai dole sai ka yi istighfari dole ne billahi azim wala haka za ga mace zikitar daga ita sai dan wato pants din ma da zare ake daure shi nan gurin zare iya dan gaban ne kurin za a sa dan kyalle ne haka dan fit a rufe shi kurin da su da mazansu ba su damu ba saboda kafiri bai san ya kamata ba to irin wannan abun shi yake na kwanan nan jiya dan nan ina duba a facebook na gani wani yaro ya saka a wata ƙasa shi ma irin ƙasashen nasu sun fito ko suna zanga-zanga ne ko suna wani abu wallahi mata ne malam tsirara tsirara an gaya maka tsirara gaba ɗaya kowa da mamanta manya-manyan mata kuma a fili da mazan da matan tsirara fa na ce ma tsirara karkace wai wani abin nan tsirara to akwai wanda na gani shi ma wani dan uwa ya nuno shi ma wata ƙasa hotel ne gabaki dai kowa tsirara yake shiga wurin hotel din cin abinci ka gana malam katon mutum bature malam iya girma ba riga ba wando ko fant babu kowa wannan ya zo da cokali yana ɗiban abinci wannan ma ya zo yana ɗiban abinci wannan ko sati dai ban yi ba da gani ba ce ta yanzu mala Allah ya kamu lokacin da ake wannan abun to kun ga suna wannan to a hankali a hankali shi yasa za su zo su kawo mana me wannan kin suturar sai ka ga wai matan mu suna sha'awan matan turawa matan kafirai wanda ba sa sa hijabi masu fidda gashi ga yarinya mace tana yawo da gashinta a waje ko in an takura mata ta sa hijabin ko ta sa abin nan sai ta fito da gashin na a fili kaga namiji mutum yana sanya kayan da tsirecinsa yana bayyana mutum yana tafiya ya sa wando duwawunsa yana, yana, yana, yana bayyana wai wannan shi ma gaye ne ba zai iya ruku'i mai kyau ba zai ballantana sujira mai kyau ba ko ga mutum yana yawo daga shi sai gajeren wando ba abin da ya dame shi gani ake wai wannan shine ci gaba wannan shine burgewa sai suke ta hana sa kayan kirki a makarantu yanzu da yawa a garin nan akwai makarantun da wallahi ba a sa hijabi in banda ma yanzu da aka samu wannan wannan kwamiti ne ko na mai masu kula da private schools din nan wani dan uwa ke ba labari Allah saka musu alkhairi sun yi kokari sun bi duk makarantun da suke da dangalallun hijabai a nan Kano an wajibta musu cewa sai an sai sun dinka dogayen hijabai kaga wannan abu ne mai kyau to akwai inda ma ba a ma sa hijabin aiki hijabu ma haram ne a saka kuma a garin nan ne akwai nazari schools da yarinya ba inda za a taje da dan kwali kwata kwata tun tana yarinya da za a koya mata tafiya babu wannan to haka za ku gani ko jirgi kuka zo ko tafiya kuka hau, ko wani wuri kuka je ko wani shahararren wuri ne da sauransu za ku ga tsiraici ake bayyana yanzu misali ba ga wani sabon shago da ake buɗewa nan ba wannan wannan sabon shago nan Shoprite ko da sauransu to bari ku gani in an zo zuba ma'aikatan in akwai mata a ciki ku je ku ga irin kayan da za su rinka sawa tsirara in gaya maka ba za su sa kayan mutunci ba bara ma su yi respectin garin garin musulmi ne suna da al'ada suna a tsare al'adar 'ya'yan garin da mutuncinsu ba a tsirara kuma za ku gani ku je ku gani saboda ai ba nan kaɗai ya kai ba an yi aurare da yawa kafirai ne arna za a zo a zubi a wurin su lalata mana tarbiya ayyanmu suna zuwa suna sayan kaya tun suna kyamar abin ba za su kyama ba shi kadai ba ai akwai manya-manyan shaguna waɗanda sun yi kusan irin wannan din a garin nan suna nan akwai matan tsirara ne suna nan a garin nan tsirara ne tsirara suke in ka shiga zaka sai kaya wallahi tsirara ne wasu za turawa ne wasu kuma ƴaƴanmu ne baƙaƙe ake ɗauka in an ɗauke ki aiki dole tsirara za ki zauna kaga mace ta shafa mai malam subhanallahi alazim cinyarta a waje tana gumi gumin nan yana bin har karkashin kafarta kirjinta a waje komai nata tana abin cibiyarta a dangale ana gani do ana yi kuma wai mutane wai gani suke wannan din wai shine wai ci gaba kaga yaran mu yan mata musulmi a cikin unguwanni suna yawo tsirara an watsar da hijabin dan kwalin ma an jefar da shi ana tafiya ana gantsara ana shedanci ana rashin mutunci kuma yayan musulmi kuma da iyayensu kuke sahu a masallaci a juma'a ko da asuba mutum ya ta kokarin zuwa masallaci amma ya bar gidansa a lalace yarka da ka haifa maniyinka ba za ka iya kontrolin ɗinta ka ce ta yi ko kar ta yi ba amma kana nan kullum kana masallaci a gaba zuwa gaban ka na masallaci a banza dan baka yi aiki da ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa alikum naran wa qudha an-nas wal hijara ba so kun ga wannan tsiraicin a hankali a hankali ake ta so a me a dawo wannan shi a dawo wannan shi so musulmi ya kamata duk abin da ya karanta ya rinka daukan izina malamai sun yi sabani suka ce wai me ake nufi da libasu taqwa din nan da Allah ce wali ba su taɓa zalika khair libasu taqwa shine al-iman duk suturarka duk kayanka idan baka da imani ya zama kana tsirara kenan wasu suka ce alhaya'u kunya wa libasu taqwa zalika khair kunya kamar yadda Imam Hassan al-Basri ya faɗa yace saboda kunya daga kunya ake samun taqwa Atiyya ya faɗa daga Abdullahi dan Abbas yace libasu taqwa ana nufa al'amalu salihu wa libasu taqwa zalika khair ay al'amalu salihu zalika khair wasu kuma suka ce jin tsoron Allah shine libasu taqwa khashiyatullah wasu kuma suka ce al'afaf kamewa shine libasu taqwa wasu kuma suka ce libasu taqwa shine al-libasul awwal suturan nan dai ta farko da aka ce ka ji tsoron Allah ka sa sutura ka rufe jikinka shine ake nufi an maimaita wannan ne don a nuna mana muhimmancin suturce al'aura ga rayuwar ɗan adam kada ya zama ya bayyana ainihin wato al'aurarsa tana fili ana gani zalika min ayatin lahi la'allahum yadhakkarun to sai sake bada wani sakon gabani adam ya ce mai kuma يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون
bayan ubangiji ya saukar da annabi adam alayhi salatu wassalam kuma ya ci gaba da shi tsoratar da ya ci gaba da tsoratar da shi sharrin wannan abokin zama nasa shine shedani yana da sharri yana da makirci yana da tsiya ya bani adam in an ce ya bani adam malam tafsiri suka ce ana nufin da adam din da shi zuri'arsa gaba daya la yaftinannakum ash-shaytan kada fa shaydan ya fitine ku ai la yudillannakum ash-shaytan kada ku bari shaydan ya batar da ku kama akhraja abawaykum min aljanna kamar yadda ya fitar da babanku da mamanku iyayenku daga gidan aljanna ana nufin adamu da hawwa'u yanzu wa anhuma libasahuma ya yaye musu suturarsu suna cikin suturci suna cikin rufin asiri amma ya yaye musu sutura me ya yaye musu sutura ba hannunsa yasa ya yaye musu sutura ba ya ziga su suka saba wa ubangiji suturar da Allah ya musu aka yaye ta liyuriyahuma sau'atihima dan ya nuna wa kowane ɗaya daga cikin su al'aurarsa Adam ya ga al'aurar Hawwa Hawwa ta ga al'aurar Adam dan junan su ga al'aurar juna malaman tafsiri suka faɗa cewa wannan yana nuna cewa ashe wani ya cire suturarsa ya bayyana al'aura dan wani igani ne to wannan wani ya ga al'aurar wani wannan aikin shedan ne shedan ne yake sa a wannan tun daga gidan aljanna ya fara yi wa annabi adamu da hawwa'u yanzu samarin da suke sa wanduna suke ɗaure rabin wandan a rabin duwawunsu ai as down kaga ai dan a gani ne inda ba a gani za a yi ba za a yi ba shedanci ne almajirai ne na shedan to kaga wani abun tausayi ne abun kunya ne abun tausayi ne abun kwanan nan wallahi kwanan nan sai da naga wani a wani wuri ya zo ya sunku ya zai dauke wani abu wandan gaba ɗaya ya- ya ya zube ni dai kawai sai na yi haka kai na ce wallahi malam abu ne ya ban mamaki malam da na gan shi malam sai na tausaya masa na ce yanzu dan adam haka dai za mu yi ta rayuwa akan ra'ayin wasu kai na a yi duk dan adam da bai samu saiti da nasi ba ba a karanta masa qur'ani ba a karanta masa hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wato ba karamar asara ya ba kaga dai iya tsiraicin kenan ai yanzu mutum yana ganin ya sa kaya amma bai sa kaya ba ka ga mutum duwa musa baki irin tsinanni amma wallahi sai ya wallahi sai ya nuna shi ba fasali ba kyan gani yawwa Allah ya sawa'i bakar zuciya bakar duwawu Allah kiyaye haka ne mana dan ya nuna musu sau'atihima ai li yara kullu wahidin sau'atal akhar innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum ai shi shedan yana ganin yana ganin ku ku bani adama shedan da shi da qabiluhu da shi da rundunarsa da shi da jama'arsa Abdullahi dan ba sai ce huwa wa waladuhu Imam Imam Qatada ya ce huwa wa qabilatuhu da shi da ‘ya'yansa da ƙabilansa gabaki ɗaya aljinni wal in- wa min aljinni wal shayatin da aljanu da shaidanu gabaki ɗaya suna ganin ku ku min haitu la tarawnahum ta inda ku ba kwa ganin su Malik ibn Dinar yake cewa inna aduwan yaraka wa la tarahu la shadidul khusumati kai ai duk abokin gaban da yana kallon ka kai baka ganin sa gaskiya wannan abokin gaba ne na husuma babba kana da abokin gaba babba yana kallon ka baka ganin sa abokin gaban da yake fakonka yana tarakkubinka yana tarabbusinka nan da nan zai make ka saboda baka ganin sa lalle abokin gaba ne mai girma inna ja'alna shayatina awliya'a lil ladina la yu'minun lalle shaydanu mun sanya shaydanu su zamanto su ne awliya'a masu taimako majibinta al'amura lilladina la yu'minuna ga waɗanda ba su yi imani da Allah ba duk waɗanda ba su yi imani da Allah ba shiwa gabanin su sune shaydanu inna arsalna shayatin ala al-kafirin ta'uzzuhum azza fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda Abdullahi dan Abbas ya faɗa cewa lokacin da Allah ya halicci abul jinni shugaban aljanu gaba ɗaya ubansu gaba ɗaya su miya'u in ji Abdullahi dan Abbas ya faɗa asar ɗinsa ya ce Allah ya ce da shi ka yi buri duk abin da kake so ka faɗa sai ce ya Ubangiji ina so da ni da zuri'ata in rinka ganin ɗan adam amma kada ɗan adam ya gani Allah ya ce an baka ya ce ya Ubangiji ina son da ni da zuri'ata mu daɗe a duniya kar mu mutu da wuri ko mun tsufa a mai da mu yara Allah ya ce je ka an amsa maka shine malamai suka ce aljani ɗaya malam sai shekara dubu aljani guda ɗaya sai shekara dubu a duniya kuma misali ga shedan ɗin ai mai gidan tun lokacin annabi adam suke fafata har yanzu fa yana nan yana jin mu duk wanda ya halaka a duniya kafiri yake ko fasiki ko fajiri ta dalilin shedan ya halaka shedan ya halakar da shi to yana kuma da wakilai cikin aljanu yana da wakilai cikin mutane ra'ayi ne dama ai eh akwai dan adam da yake aikin shedan sosai abin da shedan zai yana yi to shi yasa ka gansu a shi shedan din yake yake yake yake yake dadewa da shi da zuri'arsa Allah ya tsoratar da annaba Adamu dangane da sharrin shaidan kamar yace fa qul la ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa ya adamu inna hadha aduwwun laka lalle fa wannan shaidan din fa makiyinka ne kaga yanzu ka sauko kuna tare to to ka sani cewa makiyinka ne wali zaujika makiyin matarka ne kada ku bari ya fitar da ku daga aljanna sai ku zama shaƙiyai ko sai ku samu hasara da rashin dacewa shaidan zai iya mai da ɗan adam ya zama shaƙi ya zama fajiri Allah ka raba mu da makircin shaidan to malam sai ce mi وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون shikenan ga aikin shaidan kuma ya fara ya gangaro wajen mabiya wa idza fa'alu fahishatan yayin da dan adam ya aikata alfasha alfashan na imamu mujahid yace dawafu hum bil baiti ura shine yanda suke yin dawafi a dakin Allah suna tsirara wasu malaman irin su ata suka ce shirka wasu suka ce alfasha din kullu fi'ilin qabih balaga nika- ni- an-nihayata ko balaga al-ghayata fil fil qubhi duk wani mummunan abu wanda ya kai matuƙa wajen muni shine alfasha to idan sun aikata alfasha haka yi musu magana qalu wajanna alaiha aba'ana sai su ce a'a kada a takura mana da wa'azi kar a matsanta mana mu da mun tarar da iyayenmu suna wannan yani wa idza fa'alu fahishatan fanuhu an hakina sai su ce a'a ai mu da mun tarar da iyaye suna yi to daga ina kuka ɗauki wannan tsiya da barna daga iyayenku sai suka ce wallahu amara na biha Allah ne ma ya umarce mu da mu yi barnar alfashan ma Allah ne ya ce mu yi sai Allah ce kul ga ya musu ya Muhammadu inna Allah la ya'muru bil fashai Allah kam lalle baya umarni da alfasha ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun yanzu za ku rinka gaya wa ubangiji abinda ba ku da ilimi akai karara ku rinka yi wa Allah ƙarya wannan aya tana nuna mana yana daga cikin sifan waɗanda she- shedan yayi nasara a kansu idan suna aikata barna aka musu magana sai su yi a kar a matsanta musu in abu ma ya zurfi sai su yi a to ai wannan gado ne duk tsiyar da suka aikata sai ai gada suka yi to ya aka yi kuka gada su yayan ku ina suka samu suka ce ai Allah ne ma ya umarni da ai wannan kai kana gadara Allah ne ya ce ka hana barna ko to su ma barna Allah ne ya ce su yi kai ne kake jin tsoron Allah kake cewa kar ai su ƙaryar ma a wajen su ba wani abu bane su yi wa Allah ƙarya to wannan yana nuna mana lalle kam kafiri ko fajiri yana da tsaurin ido akan ubangiji ta yanda zai saba masa ya aikata barna kuma ya ce Allah ne ya ce yi to bayan nan sai ya sake cewa mai kuma قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون قل يا موسى يا محمد أمر ربي بالقسط lallai ubangiji na yayi umarni ne da adalci Allah kan bai umarni da alfasha ba a'a yayi umarni ne da adalci Abdullahi dan Abbas yace adalcin shine yayi umarni da la ilaha illallah Imam Ad-Dhahhak yace yayi umarni ne da tauhidi Imam Mujahid da Imam Suddi suka ce yayi umarni da adalci duk abu ɗaya ne la ilaha illallah tauhidi ne la ilaha illallah adalci ne wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin ku tsayar da fuskokinku fuskantar da fuskokinku dukkan wurin da za ku yi sallah masjid shine wurin sallah ko wurin sujjada wajjihu wujuhakum haythu kuntum fi salati ila alka'abati duk lokacin da ka tashi sallah to ku fuskantar da fuskokinku zuwa ka'aba إذا حضرت الصلاة wa antum inda masjidin fasallu fihi imam ad-dhahhak yace abinda ake nufi idan lokacin sallah ya zo kuna masallaci to ku sallah a cikin masallaci kuna masu kallon gabar kada wani ku ya ce shi zai yi sallah inda ya ga dama ya fuskanci inda ya ga dama a'a ku yi sujjada kuna masu kallon gabar wasu malaman suka ce abinda ake nufi wa qimu wujuhakum inda kulli masjidin ku yi sujjada dan Allah kurum ku yi khalisan liwajhi Allah duk wanda zai kafa goshinsa a ƙasa ya sallah to ya zaman tofa dan Allah yi wannan duk shine abin da Allah ya umarni amara bil qisti wa amara bit tawajjuhi inda kulli masjidin ila al qibla wa du'uhu ku kira ubangiji ku kira shi ku bauta masa kenan wa du'uhu wa abudu mukhlisina lahu din kuna masu tsarkake addini ga Allah tabaraka wa ta'ala bit ta'ati wal ibada ta hanyar yi masa da'a da bauta masa kama bada'akum ta'udun jama'a ku sani kamar yadda Allah ya fare ku haka fa za ku koma fara ku bai wahala ba wallahi kuma koma ku bai zai wahala ba na'am zuwan ku bai gagare Allah ba to wallahi koma ku gare shi wallahi bai zai gagare shi ba Allah ya fari Adam da ya fari halitta na ba Adam a zuri'arsa ya fitar da mu'minan da kafiran mu'mini da kafiri kamar yadda cewa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah shi ya halicce ku daga cikin ku akwai mumini akwai kafiri akwai kafiri akwai mumini wallahi ma ta'maluna basir sannan haka kuma Allah zai mai da ku a kiyama a kiyamar ma za ku koma mu'minan wa kafiran mumini zai koma yana mumini kafiri zai koma yana kafiri dama a duniya ake tsintan abu yub'asuna alama ma tu alaihi kenan Imam Mujahid ya ce abin da ake nufi kama bada akum ta'uduna za a tashe ku akan abin da kuka mutu akai shi yasa Imam Ahmad Allah ya masa rahama yake cewa ba mutuwa ake ji ba malam ba mutuwa ba akan me ka mutu eh na salafu salih kullun suna addu'a Allahumma inna nas'aluka husnal khatima ya Allah muna roƙonka ka ba mu kyakkyawan cikawa eh zaka zo ka ɗebi shekaru aru aru kana sallah kana ibada idan ta zo ta goce maka mutuwar ka zo ta ba a daidai ba sai ka tafi malam a goce eh na'am Allah ya tsare mu Jabir bin Abdullah Allah kara masa yadda yake cewa manzon Allah yana faɗa a hadisin Imam Muslim yace yub'asu kullu abdin alama mata alaihi kowane bawa a kiyama za a tashe shi ne akan abin da ya mutu akai almominu ala imanihi wal kafiru ala kufrihi mumini za a tashi shi akan imaninsa kafiri za a tashi shi akan kafircinsa la ilaha illallah Allah ya rangwanta mana Allah ya mana afuwa wanda Allah ya fari halittarsa ya rayu akan shakawa ya rayuwa irin na yan wuta yayi fasikanci yayi fajirci yayi tsaya to zai koma kan wannan in dai ba tuba Allah ya bashi ba akwai waɗanda aka aka halicce su sun aikata aikin alheri a farkon rayuwarsu daga ƙarshe suka lalace shugabansu shine shedan shedan aida yana cikin mala'iku shedan aida aya cikin aljanna yake aikin kwarai yake yi amma yaushe ya samu matsala ya yi mummunar cikawa kuma zai yi mummunar cikawa lokacin da Allah ya fara bashi umarni umarni na ibada yayi wa annabi Adamu sujada yace ba zai yi ba a asjudu liman khalaqta tina ya zan yi sujada ga wanda ka halitta yana tabo khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni da wuta ka halice shi kuma ka halice shi da tabo ba zan yi ba fa'aba Allah ce yaki daga nan Allah ya kore shi to ana iya samun mutum yana bin Allah daga ba lalace wallahi malam akwai mutane da ga suna bin Allah su ne sallah su ne masallaci su ne karatu su ne ibada suna samun aiki sai ga mutum ya lalace dama wai bai da sana'a ne shi yasa yake sallar ina ku lura da kyau dawa ne da shi muke sallah muke karatu muke zuwa wurin wa'azi muke kun yanzu aya dan bashi yar ofa ya samu wani aiki ko na kamfani ko na gwamnati ko na abu sai daina zuwa jam'i ya aka yi wani wallahi ayyuka sun yi yawa Allah ka raba mu da aikin da zai hana mu zuwa jam'i kuwa wataƙila a can wurin aikin nasa ne ya haɗu da abokanan banza da ba su damu da ibada ba yana kunyar ya rinka fita yana sallah saboda ba a fita a ma'aikatansu duk ba wanda yake fita ya je sallah za su yi azahar a ofis za su yi la'asar a ofis ba wanda zai fita tun yana fita yana fita yana gashi shi kaɗai ne ya je cire safarsa a tattakura haka ya je sallah ogansa ya zo neman sa bai same shi ba a yi ta masa faɗa ina ka je ne ce ya je sallah shi ma daga nan kawai sai daina fita suna nan malam malam da yawa ma'aikatu suna nan ma'aikatu ko na gwamnati da kamfanoni waɗanda wallahi sallah ma ba sa iya tashi su yi yau a garin nan fa mala aka samu kamfani fa kamfani na wasu kafirai a nan kamfani kamfani wai wai wai za su kori musulmi su kawo waɗanda ba musulmi ba saboda laifin musulmi suna fita sallar juma'a wai wai wai wai wai wai suna fita juma'a suna suna suna suna suna rage musu lokacin aikin su shi musulmi in ka dauke shi bini bini ranar juma'a sai ya yi sallah wai ya tafi sallar juma'a so a hakan za a rage aikin su sun yi ta kuka har gidan rediyo sun je sun fada da kunne na naji amma ce musu aka yi ba nan ya kamata ku kawo ba mu ba san inda za su kai din ba a ganin nan arne ya zo ya bude kamfani a zo a ce a ce ya bude ya bude kamfani wai kore wai musulmi ka je kaga kamfanonin da suke a jihohinsu akwai musulmin ma'aikata to da ba mu san darajar kanmu ba ba mu san kiman kanmu ba ba mu da kishin kanmu ba mu da kishin al'ummar mu ba mu damu da kanmu ba shi yasa kowa zai zo ya keta mu yanzu ana nan ana ta faɗa wannan shagon da za a buɗe shagon na kowa ya san nawaye wannan shagon da za a zo a buɗe ana ta yaɗawa dai ci gaban gari ne Allah sa albarka Allah sa albarka amma fasadin da zai zo ya jawo Allah ya baraka tsiraici gurin kecere ne sannan kuma ma'aikatan wajibi ne gwamnatin Kano wajibi ne ta yi magana a ba ta 50% ba wai a zo a buɗe mana shago mu je mu saye kayan mu tara musu kuɗi kuma ma'aikatan a je kudu a je a ɗebo ma'aikatan gaba ɗaya ma'aikatan sai ga 'yan kudu ne gaba ɗaya duk ogogin wurin duk manya-manyan wurin zaga gaba ɗaya zaga ba musulmi a cikin Allah wallahi idan ba an yi da gaske ba abin da za su yi kenan ai haka suka yi akai sauran jihohin da suka yi gwamnan Lagos ne da aka je ya ce shi fa a'a bai zai yiwu ba yana da ka'ida duk wanda ya zo ya kafa masa kamfani a jihar sa to sai an ɗebi yan jihar sa aiki saboda yan jihar sa ne za su yi kayan ba za su tara wani arziki kurin yana ce yana kwance ko abuja ko aina ko a garin su ba wanda manyan mu yan siyasan mu musamman gwamnati commissioner of commerce kana da hakki mun faɗa mun maimaita inda za a iya ji mun faɗa kafin a yi maganin kar a kar a fara ku yi ƙoƙari ku yi amfani da damar kuna da ‘yanci a gwamnatance ka ku zama ‘yan ƙauye kuna da matsayinku ku bari a zo a ƙwace muku ku da matsayinku a zo a ɗebo wasu su lalata tarbiyyar garinku su lalata tarbiyyar al'ummanku sannan kuma ‘yan uwanku da suke zaune samari matasa bila adadin suna bukata aiki ba samu ba kuma mu za mu je mu je mu sayo kayan mu kai musu alal aƙalla a ɗebi yaran mu aiki ko ba gama ba yawa kuma ɗiban aikin fa kana zuwa zube mu a waje wajen gyaran fakin ɗin mota ko security mai rike wannan doguwar sandar a a ciki wurin aikin wajen kashiye kashiye ɗin nan da wajen gudanarwa sosai yawa ya kwarai da gaske idan an dauki dan uwanka alal akalli da bashi babban albashi a bashi mota ta hawa ya zo ya gina muku gida a unguwa ya dan haska muku unguwa ya dan sa janareto ya ba mutum uku hudu ya dan ƙara aure ya auri kanwarka ko ba ka ba an taimaka ba to kaje kaje kaje ka kara bar na dawaki a ai bai ba so wajibi ne mu kula da wannan duniyar fa haka ta zama in gaya maka yanzu bari in gaya muku wani abu guda kun gari Saudiya ko ai Saudiya garin garin musulunci ne garin addini ne to aslan masu ba wani wanda ya isa bako bako wai ya zo ya waye ya bude shago wallahi sai dai sai dai dan kasa ya masa kafili sai dai a zuba jari Allah da shagon da ka gani du shago da ka gani wallahi tallahi na dan saudiya ne nasu ne idan kuma ma kaya ne kamfani za a kawo sai dai ɗan ƙasa ya zo da shi za a yi shiya za a raba su suna da shi ko kuna da shi duk wanda ka gani baƙo ne ba ɗan saudiya ba a shago wallahi ɗan gadi ne kuma ko a makka ne ko a madina ne ku je ku gani masu shagunan suna nan 'yan ƙasa suna nan a kwance a nema musu kuɗi a kai musu me ya dalili suka ce ƙasarsu ce arzikinsu ne kowa ya je ƙasarsa ya nema yaya za a wasu tsallako ƙasarsu su shigo nasu su yi dominatin su ƙwace su su zama 'yan kallo amma mu yanzu shiga kasuwannin mu gani duk 'yan kasuwanmu majoratinsu su ne dillalai sun zama dillalan ƙwara da 'yan cana ɗan cana zai zo ya shagiyarsa ya more ya ci kwaɗo kana ji ko yana juya kujera babban alhajinka da kake ganin anguwarku da ba wanda yake sai ya ganshi sai je sai ya tsuguna wurinsa wallahi tallahi malam shi yake ba shi kaya to bari ga muku lalace da kai ku tambayan kasa za su ba ku labari da daga can suke yiwo kayan mutanen mu su je su saro kayan su kawo da suka ga kasar ba ta da tsari ballagazajjiyar kasa ce sai suka taho da kansu suka ce me bari ma su zo su ma su sayi gidaje suka sayi gidaje a nan din suka ce bari shiga kasuwar su gani suka shiga kasuwar suka nemi shago suka gaba ala suka latsa suka gaba wani matsala suka kama shaguna da kansu su yi oda daga can su yi kiliyarin da kansu su shigo da shi cikin gari sannan su zo su yayyanka dilolin da kansu da kansu za su suna raba kayan tuwo na maina abin da fa ake kenan idan ka je can ka sayo kaya tunda su yan ƙasa ne kafin kayan ka ya iso sai su sa a yi musu kayan irin naka ko wanda ya fi naka quality sai su yi maza su taho da shi tun da ƙasar su sai a turo musu da wuri kafin naka ya zo naka sai ya wata biyu wata uku yana kan ruwa su kuma nasu yi wata ɗaya ko rabin wata ya taho sai su zo su karyar da kuɗinsa su ragargazar da kayan su karbe kuɗin yanzu yanzu naka kuma in ya taho ya riga ya kari ka yi odar kayan naira miliyan talatin in ka ci sa an maka alfarma Allah ya taimake ka ka tsira da miliyan sha biyu da rabi wallahi tallahi abin da yake faruwa kenan kuma in akwai dan kasuwa anan kawai kada kai zai rinka yana cewa kwarai kuwa malam me ya jawo saboda shin tsari yanzu kai ka isa kai dan Najeriya ka je China ka je ka bude wani kamfani ko ka je ka bude wani shago wai ana tura maka kaya wai kana kaza kai ka isa kai ba wannan ba wallahi ko Niger Niger na rantsi da Allah je ka je ka ga doka da ka'ida amma muku nan kowane tarkace kowane jik an jak zuwa zai zo ya baza to abin da yake faruwa kenan suna na rututu wallahi tallahi su dauko mota suna gudu malam gudun da kai dan gari ma baka isa kai ba Allah ina zuwa danja zai ta danna maka wani sai kana juya sai ga kwara ne wallahi tallahi ko kana juya kaga dan China ne ko ya ce stop it wani wuri kwanan nan na zo muna wucewa wani wani an ɗauko shi wani ɗan china ya zo wai suna ta mun wanda su wuce ni ya nemi ya goga mun mota ya suka buge mun mero ai sai na je na yi fakin a gaban sa wallahi kuwa ka zo garin namu kamar rashin kirki na ce saboda me na fara zage-zage tukunna Allah kuwa sai ya zo yana bani hakuri ka san haka ake a garin nan ka gaza ma kawai ka rikide ka ce kai ka san ni waye kuwa haka ake kar ka yadda ka tafi a matsayin almajiri ko na an daina wala da kansa mala yana yana sorry sorry alhaji sorry kawai ina tafiya ina garin mu akan titi kuma ina kan ka'ida ka zo wai kana ta mun hona wai in baka wuri ka wuce wadda inda ma za a bi ka'ida tsinanne sai dai ka bi shoulder wallahi sai dai ka bi shoulder to me jawo mana wannan saboda ba mu da ka'ida a kasar ba mu da kima a kasar mu a zuwa kekketa mu wallahi suna nan a cikin kasuwanni za ka ga wanda ba dan Najeriya ba wallahi shi yake zo ana tsugunawa ana cewa mai gida a ba mu kaya kai kai alaji kaka kaka dame mu da Allah ba kaya do Allah kana lekawa ka tarar da ba mamaki watakila wani kwara ne ya zo ya ci tuwon dawa ya abin nan ya koyi Hausa ko wani dan Saraliyon ne ko wani dan wani ina ne ya zo abin nan haka kuke haka muke haka muke haka muke tafiya a murɗe mu a addini zero in ka zo neman kuɗin ma zero a ziron ma zero bon tsaya a haka to Allah ya taimake mu mu gyara mu je malam fariqan hada wasu ya shiryar da su ina akwai waɗanda Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shiryar da su ubangiji muke roƙo ya sa mu cikin waɗanda ya shiryar ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa da hadisin Salih bin Sa'ad yace dan adam zai zo yana aiki aikin da ana ganin cewa irin ɗayan aljanna ne amma daga ƙarshe sai zo ya kama aiki irin na 'yan wuta shikenan ashe rabon wutan ne wani kuma zai zo yana aiki ana ganin a ido irin na 'yan wutan ne amma daga ƙarshe sai juya aikin 'yan aljanna ya ce wa inna mal'amalu bil khawatim abin da ya damuwa dangane da ayyuka shine da me aka cika hadisin imam muslim Allah ya ce wani bangare ya shirya da su hadahumullah wa fariqan haqqa alaihimud dalala wasu kuma bata ya tabbata akan su innahum ittakhadhu shayatin awliya sun riki shaydanu sune waliyai sun riki shaydanu sune masoya min dunillah sun watsar da ubangiji wa yahsabuna annahum muhtadun kuma suna tsammanin cewa su dinnan su ne shiryayyu ka duba mutumin da ya rike shaidan amma yana tsammanin shi wai ne shiryayye wannan dalili ne karar da yake nuna cewa ashe kafiri ko mushriki ko fasiki shi gani yake yi da shi da musulmi ɗaya ne ba su bambanci to muna neman Allah ya mana afuwa sai mu dakata anan saboda ƙurewar lokaci kuma kan rubu'i ne ko insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya rangwanta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin assalamu alaikum wannan bawan Allah yake cewa gaisuwa da fatan alkhairi da Allah malam nasu amun bayani dangane da jan charbi halacci ko rashin halacci charbi addu'ar da ake yi a cikin jan tarbi abu ne shar'antacce idan wanda nassi ne ya ce a yi don akwai wanda abubuwan da ake ja a tarbi ɗin na bid'a idan waɗannan su tasbihi ne da ya zo a nassi aka ce a yi kake yi wannan ba laifi amma amfani da sharbin shine abun magana abin da aka ce ka yi amfani da hannu tafin hannunka wannan 'yan yatsu kowace gaba akwai gaba uku a ciki sai ka yi lissafi da su wanzu Allah bai amfani da sharbi ba kuma bai ce a yi amfani da sharbi ba to shi sa malamai suke cewa baya cikin karantarwar annabi bal ma yana cikin bid'a har littafi ma aka yi akan sharbi din yi da hannun dan manzo Allah ya ce fa innahunna mustantiqatun yawmal qiyamah hannun zai yi furuci ran tashin kiyama zai maka shaida ran tashi alƙiyama suna cewa ai mutum zai manta zai zo bai gama irgawa ba ya bata waye waye a nutsu a yi tunda ana irga kuɗi ba a bata yawa sai a nutsu a yi wai yaya annabi yayi da hannu yayi wani ya rubuta tambaya ce ya annabi yayi tasbih da hannu yayi da hannu din shine ake so a dawo da mutane su yi amfani da hannu da sauransu kuma asalin shi carbin nan kirista ne suka kirkire shi asalinsa yan addinin catholic church yan cocin katolika su ne suke amfani da carbi har yanzu suna amfani da shi so mu musulmi kuma kaga cewa kai mu saba musu so ayi da hannu kawai shine shari'a ta ce ayi ayi da hannu malam menene hukuncin kallon alƙibla kallon gabas lokacin da mutum zai yanka dabba haka shari'a ta ce ayi haka yazo a babin yanka a cikin littafin hadisi da na fiqihu idan za a yanka dabba a kalli gabar haka annabi ya ce a yi haka suna ta tabbatar wannan bawan Allah ya ce malam Allah ya ƙara lafiya don Allah malam ya manzo Allah ya tasbihi da hannu ya ko da lissafawa shine mun ba da ansa malam da Allah suwaye ashabul kafi Allah mai da malam gida lafiya ashabul kafi Allah ya ba da ansa a kansa a kansu ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda fitiya jam'i ne na fatai yaro matashi samari ne matasa suka yi imani da ubangiji suka bi Allah suka yi imani da Allah wazidnahum huda Allah ya ce muka kara musu shiriya a bisa shiriyar da suke ciki suka yi imani ƙarin bayani dalla dalla insha Allah sai mun zo kan ayar sai mu yi bayani akan kuma kissar su wannan bawan Allah ya ce annan aya cikin Qur'ani da Allah ce wani fiqa fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah yana nuna cewa akwai wanda ba za su mutu ba kenan ko da bayan an hura kaho inam Allah ce illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama waye Allah ya ga dama malamai sun sabani suka ce wani abu ne a jikin gadon bayan dan adam daga nan ake fara tashin mutum wani kashi ne a gadon bayan mutum wannan ne illa man sha Allah duk da ce akwai sabanin malamai su wa su menene illa man sha Allah da to amma dai da yawa da yawa abinda hadisi ya zo ya faɗa shine wani abu ne a cikin gadon bayan dan adam da shi ko da dan adam ya riddige ya kare gaba ki da shi yana nan to kuma dan adam zai za a tashi halittarsa ta kai ne ake tada halittar shi wannan kuma yace da Allah karamkallahu ina so a taimaka min da nasiha wajen idan na karbi wayar abokaina idan na ga akwai abun batsa a ciki sai na tsaya na kalla sannan kuma daga ban goge shi daga wayar wato ni wasu mutane sukan ban mamaki wallahi wai kun me ku dauke mu ne ne kun dauke masu wani faskari ne da wani abu nan da waye waye kawai mutum yazo yana barna kawai sai ya ce wai ai mai nasiha ban sani ba ko kun fahimce ni ko ba fahimce ni ba yanzu kaga ya yadda kuskure yake yi ya yadda jin kiɗa da kallon barnar da yake da batsa da tsiraicin da yake yi a cikin wayar mutane ɗin da yake yi ya yadda ba daidai ba ne kuma yana yi amma yanzu da yana da malami arha kyauta ya ajiye shi bari ya rubuto takarda a masa nasiha nasiha duk wacce muka yi tun da awa guda ba ta ishe ka ba to me zan ce maka in ce maka me da baka sani bane sai ka ce in maka bayani baka sani ba amma ka sani kuma shedan din zuwa ya sa maka mari ko sasari ya daure kai ce sai kayi kawai mutum ya zo yana kawai mutum kawai mutum ne ya zo yana yin zina ya ce da Allah kai min wa'azi wallahi ni ban sani ba dai ko kuma wani zai iya fahimta wani abun ba haka ba ni dai haka na fahimta sai nake gaba a kyauta ba kawai ka daina ni da ba zan ce ma ka daina ba da cewa zan ka je ka ci gaba tunda ai ba kan jahilci kake ba kamar wani ne wai ya bugo min waya shekaran jiya ne ma ana je bugo waya akaram kallahu lafiya galau na gajiya ga wani bawan Allah ne ha ya je ya yi hadari ya yi hadari da mota ya kashe wani a cikin motar ya kashe wani a cikin mota ma'ana motar sa ne aka yi hadari da ita wani ya mutu a ciki wai an ce wai zai azumi wai shi ba zai ba wai ba zai ba aka bugo ana ga nace to kada Allah ya sa yi a gashi nan gashi nan ma ga aka rama kallawa kaza kaza na ce malam ka je kai azumi ka ji in kuma ba za ka yi ba karka yi wai mutane wai sai a ce mutum ya boye ce ba za a yi ba in kuma ka ce ba za ka yi ba waya cuta in ka shiga wuta ni mai matsala ta wallahi yanzu dan Allah zai na kona ka ni me zan me me damuwa ta ni ba da wata ba wani abin da zan cutu da shi a kiyama dan Allah ya kona ka kai amma ina buri a nan duniya kafin na mutu dan uwana mu shiga aljanna tare da shi wai sai a ja mutum wai nasi a ja mai aya a ja mai hadisi a yi mai magana malamai su ce wai baran yi ba kada Allah isa ka yi sai me wai wai an zo wai wai sai an zo ana rarrashin mutum rarrashi wallahi ba rarrashe ka ba kada Allah isa ka yi shari'ar ka bi shari'ar sai an rarrashe ka dan Allah ka yi na dade ina ta mai bayani ina ta mai masa bayani Allah sa ma yana nan cikin ku yana jina wannan gatsali ne wa ubangiji wallahi Allah ya ce ai abu annabi ya ce abu mutum ce shi bai sai ba kuma ka zo ka rabo ka samu malami saboda fulawa ce shi ya zo a wannan ko wannan ba daidai bane hada khata wannan bawon Allah yake cewa da Allah a taimaka mai da addu'a akan wata bukata ta sa to muna fatan Allah ubangiji ya biya maka bukata ka mu ma dai irin dai dai muna da bukatu Allah ya biya mana gaba daya na san duk wanda yake zaune a nan akwai wani abin da yake so Allah ya masa muna fatan muna tausali da wannan karatu Allah ya biya mana bukatun mu akwai wani bawan Allah da ya rubuta tambaya yake cewa me hukuncin bukin na ticket na jirgi da ake yi idan da wuri kai ya fi arha idan kuma a ƙarƙarren lokaci ne ya fi tsada idan ba ku gane ba yanzu jiragen da suke zuwa lagos ko suke zuwa port harcourt ko suke zuwa ina kai har wanda suke tafiya america ingila wanda zaka je saudiya wanda zaka je kaza akwai ticket da ake saya in advance in yanzu nan da wata biyu wata uku za ka yi tafiya to kowanne ticket akwai farashinsa ina fatan kuna fahimta idan ka buga ka shiga intanet suka buga maka nawa ne kudin sai ga yana da arha in za ka je ka biya yanzu amma idan yau za ka tafi kaje za a yanka ma ticket akwai tsada to me hukuncin wannan to gaskiya akwai shubaha a ciki akwai shubaha a ciki amma ni a fahimta ta amma zan daɗa bincikawa amma a fahimta ta akan abin da nake kai zan zan baka fatawa amma zan daɗa bincikawa na gani wato kamar kaya ne ake sayarwa kamar talla ne ko kaya ne na sayarwa a matsayinka na mai sayan kaya kana da yanci ko yaushe je ka sayi kaya akwai kayan da wataƙila ka saye shi da wuri sai ya fi maka arha idan kai jinkiri baka saye shi ba zai maka tsada a karan kanka kai ka ga nan ni ban da wata hujja da zan ce maka haramun ne ka siye shi a yanzu din sai ka bari sai yayi tsadan ka saya ba laifi mutum ya iya saya dan ya samu wa kansa sauki Allahumma illa su janibin su wadancan masu yin wannan shin ya halatta su sayar da kayan su in yanzu ne kuɗi kaɗan idan kuma a in yanzu ne kuɗi mai yawa in kuma sai can gaba za a siye shi misali ya fi arha duk da cewa wannan kayan ba gashi nan ne yanzu yanzu za a yi amfani da shi ba amfaninsa ba zai yi ba sai lokaci na kaza so a nan ne a fahimta ta kai a gare ka mai siya babu laifi za ka iya siya amma su su wannan ɗin insha Allah ta'ala zan bincika zan tafi da takardar saboda ni shubhar da na gani a ciki shine kamar akwai wani wayo na riba ne a ciki amma iya inda na hango zan iya hangowa kuskure ban sani ba ko wani watakila zai iya tarayya da ni akan wannan yanzu kaga in ka duba riba me aka hana riba idan yanzu yanzu zaka bayar kuɗi kaza idan kuma sai bayan wata uku wata kaza kuɗi kaza to amma su su aka sawa suka yi su aka sa suka yi idan yana can nesa din ya fi arha a ya fi arha in yanzu yanzu ne kuma ya fi tsada to shi ne shubahar gaskiya na'am na'am na'am kamar to da cije nan yana cewa kamar da kaka mutum ya je ya sayi waken soya ko riɗi ko tattasai ko wani abu da ake saya ko wake yana da arha sai ya je ya saya kamar buhu dubu haka ya ajiye sai bayan ya yi tsada sai sayar kai bambanci ko shi me he shi mai sai da kayan ne ke da lokaci biyu lokacinsa ɗaya gaskiya ne to kaji akwai bambanci na malam na'am wanda za a biya da wuri eh to ni ma na hango wannan abinda dan wa yake hangowa yanzu idan zaka je zaka tafi zaka tafi Masar ko zaka tafi America nan da wata hudu zaka yi tafiyar sai ka je ka sai ticket din watakila in a yau yau zaka saye shi watakila ka saye shi dubu ɗari biyu amma in nan da wata uku ne zaka tafi watakila ya zo maka dubu ɗari ma da goma ko dubu ɗari da sha biyar mumkin ka samu ragowar dubu tamanin ko namu to amma za ka saya ka zuba musu kuɗin su ne a banki to dabarar suke shine za su ɗauki kuɗin su juya shi a banki ka gane kuɗin za su yi ta multiplying ko kuma su karɓi kuɗin su yi wani business su a hannunsu sun juya kuɗinka kai kuma ka karɓi tiket ɗinsu to amma kuma ina so ka lura da wani abu kai dan uwa ai hajar tasu kayan nasu yana hannunka ai in sani ko ka fahimce ni sun sayar maka da kaya ka fahimta kayan da suka sayar ma nan da wata biyar za ka yi amfani shi amma dai ka rike shi yana hannunka wannan tiket ɗin kuma ba wanda zai haushi sai kai shi yasa idan aka zo tafiya in baka haushi ba to akwai wata garama saboda jirgin sai dai ya tafi haka a ranar wannan kujerar ba wanda zai hauta ba sani ko an fahimta in na yi bukin ɗin tiket ɗin jirgi da zan tafi america nan da wata uku sai na saya na ajiye wata ukun nan idan ta zo ranar jirgi ya cika tab ba za a sayar da wannan wurin ba saboda an riga an sayi wannan tiket din haka jirgin nan zai je i dawo to amma kuma in kun lura ai ba su da asara saboda ai sun riga sun sai da wurin so gaskiya dai akwai dan abu nan ba za mu bincika insha Allah kuma kuɗin ma kuɗin dadda zuwa kuɗin leƙo ko za ku je wani abu wannan bawan Allah yake cewa a an nemi taimako dangane da 'yan uwanmu da suke central africa a agaza musu da abin da ya sauwaka akwai wani masallaci na a masjid ubaidullahi shagari quarters 15th street kano su ma wannan masallaci allah saka musu alkhairi sun nemi taimako a gurin 'yan uwansu na sutura da kayayyaki da dai sauran abubuwa da suka sauwaka don su taimaka din har ma da kayan abinci Allah ya ba su lada wannan yana daɗa zaburarwa ne cewa ashe masallatai ma na gefe-gefe na unguwanni kaga sun amsa kiran suna yi so kamar yadda muka faɗa ba sai lalle an kawo shi nan masallacin sabuwar gandu ba ku tun da majalisi ne ku um, za ku iya haɗuwa da sunan majalisin ku ku samu ɗaya daga cikin gidajen waɗannan 'yan gudun hijiran ku je ku yi musu taimako sunan majalisin ku zai kyau su ta ganin fuskoki mu ma anan in mun haɗa namu sai mu je mu kai so muna muku addu'a Allah saka muku da alkhairi akwai dan uwa satin da ya wuce ya bawa mala ikrima dubu goma taimako na wannan abin su ma ga sakon nan ya kawo tun lokacin da aka bari ya buga mu ya gaya mun ga suna a masallaci an kawo wa mai ajiyewa zai ajiye su ana na ana ta hadawa in sun dan yi kauri insha Allah za mu je muna shaida maka sakonka ya zo Allah ya maka albarka Allah ya yalwata arzikinka Allah saka maka da alkhairi Allah kuma ya datar da mu gaba daya kada ku manta da saƙo da shugaban jama'atu nasarar islam a sheikh dr khalid da ya bada a matsayinsa na shugaban wannan kungiya kungiya ta musulmi cewa dukkan wani limami na juma'a yake ko na kamsa salawat ya kama yin alkunuti saboda halin da musulmin najeriya suke ciki da na santar afirka mun yi tarayya da su a cikin halin da muke ciki so a yi ta kunuti Allah ya takaita wannan hali abin ya tsananta yawa tun ana abin nan yanzu yanzu hari ya zama da helicopter da jirgin sama ake kawowa to kaga abu ya zama abin tsoro shekaran jiya da magariban nan haka wani gari nan kusa da Maiduguri aka je aka ta halakar da mutane ga, ga shi abubuwan yana ta yaduwa to kaga abin ya wuce abin nan sarkin musulmi shi ma ya faɗa jiya ko shekaran jiya ko yau a cikin dai kwanakin nan ya faɗa yana ta maimaita cewa a gaya dukkan musulmi duk masallatai ya kama yin addu'a da kunuti Najeriya arewa halin da ake ciki an durkusa an gangara ba a san matafiya ba su kansu yanzu manyan sun fara ganewa cewa halin ba da kyau to dan ma wai a can a can ake can su mai dugu da su yobe ake ba a tsallako aka shigo aka shigo nan ba to ku sa dai ayi addu'a ku ce ayi addu'a amma ku ji tsoron Allah yawa kun san inda gaskiya take yawa kuma mutane galiban an san suwa fa suke wannan abin a daina ƙarya yawa an san daga ina ake wannan abin yawa ku fito ku yi bayanin gaskiya kawai kada ku ji tsoron wani mutum guda ko wani wasu mutane ko wani abu yawa a fito a faɗi gaskiya kurin a nemi mafata kawai yawa in abin ya gagara kawai a ba mutane dama su kare kansu wani da gaske wallahi tal'a to za mu zauna ne ta kashe mu wala wala ba mu zauna ta kashe mu ba wallahi ya kamata mutane su sani wallahi ba mu wallahi wallahi mutane kurun kowa ya zauna cikin shirin sa na rantse da Allah ba mu zauna a zo a yi tabin mu a gida ana ta yanka mu ana kashe mu wallahi za mu fito mu kare kanmu yawa a zo a yi ta mana abin nan kullun sai dai karshe a ce a yi ta addu'a muna ana ta kashe mutane a ce a yi ta addu'a muna ta addu'a ana ta addu'a mamma masu barna duk wanda yake barna shi ma mutum ne dan adam ne yayi ko ba haka bane ba kuma yayi sai fito fili mana ko kuwa a to kawai kura fa ta kai bango fa mutane fa suna jin wani abu anya anya anya anya anya fa wallahi muna gaya wa manya muna sanar da su wallahi gwanda ku kwantar da wannan kurar wallahi kafin ta zo lokacin da ba za ku iya kwantar da ita ba Allah kowa ya san ransa kwaya ɗaya ne malam na kaɗai ne nawa ne ɗaya ko ba ka bane na wancan ma ɗaya kowa ma na shi ɗaya ne so mutuwan nan kwaya ɗaya ce kawai yawa ko ku dakatar da wannan abun ko kuma mutane kuma za su yi tunani su ga me ya kamata su yi kwarai da gaske kwarai da gaske wannan ita ce gaskiyar magana kurin guda ɗaya muna fatan Allah ya rangwanta mana Allah ya ba mu zaman lafiya Allah Ubangiji ya kwantar da dukkan wata barna Allah Ubangiji ya taimaki musulunci da musulmai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum